ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke yi su wannan littafi mai albarka فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد لا العلامة الإمام عبد الرحمن حسن بن محمد بن عبد الوهاب وند رحمة الله تكار تبتها قريش كم من يومنا عشرون دبيوكو عشرون دعوكو دوتن ذو القعدة هجرة مزالة صلى الله عليه وسلم أنا دبو دريو دا أربعين دبيو وند يدي دي دا أوكو ga watan bakwai miladiya na da 2021 sati da ya gabata mun karanci maganan malam da ya ce kalar musannifu rahimahullahu ta'ala wa an ubadata bin samit radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل وأن حديثي بياني يا فارا قباتا أكيش كما idan mun duba a kusan ƙarshen bayanin a kusan ƙarshen bayani da malayin ce ƙarƙashin safha ta hamsin da ɗaya amma nutuku bi haza min ghairi ma'rifat bi ma'anaha wannan gaba tana da mutukan muhimmanci furci da la ilaha illallah kalma ta shahada min ghairi ma'rifati ma'anaha ba tare da sanin ma'anarta ba wala yaqin ba tare da yaqini ba tabbat wala amala bima taqtadihi ba tare da aiki ba da wannan da abin da wannan kalma ta bibiya min nafi shirk bangaren kore shirka wa ikhlasul qawl wal amal da tsabtace niyya ko akan aiki da fada domin Allah madaukaki qaulul qalb fada ta zuciya wal lisan da fada ta halshe wa amalul qalb da aiki na zuciya wal jawari da gabbai fa ghairu nafi'in bil ijma' furici da ita idan ba a samu wannan ba to baya da amfani wannan kuma a faɗan malamai gaba ɗaya sai zama to wannan kara gaba tana karantar da mu wajibci da tilastuwa da cewa dole ne matsayinka musulmi ka san abin da wannan kalma ta kumsa kalmatu la ilaha illallah wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu bayan ka san ma'ana dole ne kuma ka yi aiki da abin da ta bibiya domin kalma ce ana ce mata kalmatul ikhlas kalimatul taqwa kalma wadda za ta karantar da kai tsantsa tauhidi sai za mu tashi a kan fadar da ya ce ƙalin nawawiyu rahimahullahu ta'ala قال هذا حديث عظيم جليل الموقع wannan hadisi ne mai girma wanda yake da matsayi mai girma wa huwa ajma aw min ajma al ahadith al mustamala ala al aqaid ya ce shi ne wannan kwata-kwata hadisi ko kuma mafi tattara hadisai wanda suka kumshi aƙidodi فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج من ملل الكفر domin wannan mazala sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi ya tattara abin da yake fitarwa daga tafarkai ko addinai na kafirci ala ikhtilafi aqaidihim absa shan bamban aqidodun wata ba'uduha kuma da cewa wancan waccan aqida ta yi nisa ta sha bamban da waccan aqida faqtasara sallallahu alaihi wasallama fi hadhihi al-ahrufi ala ma yubayyin yubayyin bihi jami'an sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya takaita da wannan harfofi kalmomi absa abin da ya sha bamban da dukkan wancan aqidodi har zuwa ƙarshe tsala intaha wa ma'ana la ilaha illallah domin malam ya yi bayanin cewa dole ne mutum ya san ma'anar wannan kalma ta tauhidi la ilaha illallah ya ce abin munuwa da abin da ake nihi da la ilaha illallah ai la ma'abu da haƙƙun illallah babu abin yi wa bauta da gaskiya da cancanta sai Allah maɗaukaki domin idan mutum ya tsaya a fassara la ilaha illallah babu abin bauta sai Allah wannan fassara ce wadda ta kumshi baka korewa baka tabbata wa Allah madaukaki bauta ba kuma baka kore bautar wani ba kuma idan ka ce babu abun bauta sai Allah mai bautawa wuta Allah shi wuta ne mai bautawa shanu Allah shi shanu ne mai bautawa gumki Allah shi gumaka ne sai amma dole ne ka ce idan ka ce babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai Allah to yanzu ka kore dukkan irin wata bauta kuma ka dangana ta zuwa Allah madauki kuma shine abin bauta na gaskiya saura abeban bauta na ƙarya ne qalahu al-hafiz wannan magana hafiz nam qala wa huwa fi mawaqi' min al-qur'an kuma wannan ma'ana ya zo a wurare da yawa daga cikin al-qur'ani mai girma وياتيك في قول البقاء صريحا كما زي زوما a cikin fadatta imam al-baqa'i wanda rahma Allah ta kara tabbata a gare shi karara qawluhu wahdahu yace shi kadai yake ta'kidul lil isbat wannan karfafawa ne game da tabbatawa yace la ilaha illa Allah inda za a tsaya a nan ya isa babu abin yawa bauta da gaskiya kawai Allah to amma sai ce wahdahu wanda ya zama to shi kadai ne wannan kalma tana ƙara ƙarfafa waccan magana ta bayanta la sharika la wanda baya da abokin tarayya ta'kidul linnafi shi kuma wannan ƙarfafawa ne na korewa da kace la ilaha kina la sharika la babu wani Allah wanda ya cancanta abautawa sai Allah kuma baya da abokin tarayya qala wal hafiz wa hafiz ibn hajar al asqalani rahimahullah yayi wannan bayani kama qala ta'ala kama yanda Allah madaukaki yake cewa wa ilahukum ilahun wahid sani cewa abun bautarku na gaskiya shine Allah kadai shi kadai ne babu wani abun bauta da cancanta wanda ya cancanta a bauta mishi sai Allah shi kadai la ilaha illa huwa rahmanur rahim babu abin yawa bauta da gaskiya da cancanta sai shi Allah ar-rahman wanda yake da mai yawan rahma wanda rahmar shi gaman mace ta shahi kowa ar-rahim wanda yake da rahma mai rahma wanda ta zamanto keɓantatta ga muminai وقال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما أرسلنا من قبلك من رسول بما أيكو ونمنزوبة قباننك إلا نوحي إليه فاتسي مني موحي يزوى قريش muna umarne shi da cewa al- annahu la ilaha illa ana cewa lalle babu abin yawa bauta da gaskiya sai ni in sha Allah maɗaukaki fa abudun to ku kaɗaitar da ni da bauta na abdullahi dan abbas hibrul umma yake cewa duk a cikin alkur'ani idan kaga Allah maɗaukaki ya ce fa abudun iya nihin banda bautan ma akwai wata ma'ana fawahiduni fil ibada ku kadaitar da ni a cikin wannan bauta kamar mutum iya iya bautawa Allah kuma ya bautawa aljani ko kamar yadda muka ga bokaye suke yi boka da sallah da azumi da da layya amma kuma zai yankawa aljani wata dabba ya sha jini ko kuma yanka ibada ce ba a yanka da sunan wani sai da sunan Allah kuma ya tashi zai yanka da fari ko da baki ko da doguwa ko da gajera ko da abin da ya kawata sai zamanto dole ne a kadaitar da Allah maɗaukaki da bauta wakala haka Allah maɗaukaki ke cewa wa ila adin akahum huda hakanan mun aika ya zuwa adawa mun aika musu ɗan uwansu hud alayhi salam me yake ce musu qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayr ya ku mutane na ku bautawa Allah ba ku da wani abun bauta da gaskiya koma bayan shi fa ajabu raddan alai maimakon su karbi wannan kira daga Allah madaukaki a'a sai suka karba suka maida mai martani bi qaulihim aji itana li na'budallaha wahdahu wa nazara ma kana ya'budu aba'una yanzu kai kawai ka zo mana ne dan mu bautawa Allah shi kadai wa nazara ma kana ya'budu aba'una kuma mu bar abin da uwayenmu suke bautawa ka gani maimakon su kawo hujja daga Allah sai suka kawo hujja daga uwayensu uwayensu sune tushen addininsu ba wai dalili daga Allah ba suka kawo hujja da abinda suka iske uwayensu suna aikatawa babu lahi abinda aka samu uwaye suke aikatawa wanda ya dace da shari'a abi amma abinda ya zama to sabani ne na Allah da da manzo sallallahu alaihi wasallama to mutum baya kawo hujja da aikin mahaifan shi tana kawo hujja ne da dalili daga Allah madaukaki ko daga manzo sallallahu alaihi wasallam haka za ka je don ka kawo mutum wata matsala ko ko hujja da ai kai kahin a yi ka uwayen kuma da kakanninmu haka muka iske suna ai ba kowane abu ne ba wanda aka iske uwaye da kakanni suna yi na kwarai ne akwai na kwarai akwai wanda ya yi zaman to sabanin kwarai ne sai a yi riko da na kwarai wanda ba na kwarai ba kuma a bar shi kuma haka allah maɗaukaki umar waƙala ta'ala Allah maɗaukaki ke cewa zalika wannan li'anna Allah huwa al-haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyu al-kabir zalika abinda Allah maɗaukaki ya ambata daga baya wannan shine bi anna Allah huwa al-haqq kuma Allah maɗaukaki shine gaskiya shine ubangijin gaskiya wanda ya cancanci abota mai wa annama yad'una min duni kuma abinda suke roƙo kuma bayan shi na su biya musu ya biya musu bukatunsu na duniya gumaka huwal batil to wannan ƙarya ce ba gaskiya bace ba wa anna allaha huwal aliyul kabir kuma lalle Allah madaukake shine al aliyu madaukake al kabir mai girma wanda ya ɗaukaka daga dukkan halitta Allah na bulbushin kowace irin halitta domin shi ya yi ta shi ya halicce ta fatadammana zalik sai zamanto wannan hujjoji na alkur'ani suka kursa nafiyul ilahiyya amma siwa Allah kore dukkan wata allantaka kuma bayan Allah madaukaki wahiyar ibada kuma ita ce bauta wa isbatuha lillahi wahda la sharika la da tabbatar da wannan bauta ga Allah shi kadai baya da abokin tarayya والقرآن من أوله إلى آخره يبين هذا ويكرره ويرشد إليه القرآن من جرمة تندق فاتحة هل بقرة من أوله إلى آخره تندق فرق شهزوا قرشنش يبين هذا القرآن نبيان ون التوحيد شيسا زمانتو معلمي سنداجي akan karantar da al'umma tauhidi domin shine tushe wa yuqarriru iya tabbatar da wannan wa yuqarriruhu wa yurshidu ilayhi iya nuni ya zuwa gare shi fal ibadatu bi jami'i anwa'iha inma tasduru an ta'alluhi alqalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadhallul ibada gaba ɗayanta da dangoginta tana samuwa ne daga allantar da horar zuciya da so da kaskantar da kai da kaskantar dai da kai alhudu da tazallul kusan ma'anarsu guda ragaban na kwadayin rahma wa rahban wanda yake aikatawa na na tsoron azaba wannan ita ce bauta kenan duk bautar da ta zamanto zuciya ba ta ɗanfaru da ita ba ba ta so ta ba babu kaskantar da kai babu neman rahaman Allah a cikin bauta babu tsoron azaba Allah a cikin wannan bauta to wannan ba bauta ba ce ba ibada ba ce ba nan dole ibada ya zamanto sallah da za ka yi kana jin daɗi a zuciyarka za ka bauta wa Allah maɗauka kana mai tsoron Allah a cikinta kana neman lada wajen Allah kana tsoron Allah kai azabtar da kai to wannan ita ce sallah kuma dukkan bauta kowace iri haka haka ya kamata ta kunsa wa hadha kulluhu la yastahiquhu illa Allah ta'ala kuma wannan dukkan shi bayya can ba wanda yake cancanta shi wannan abu sai Allah madaukaki kama taqaddama fi adillati hadha al-bab wa ma qabla kamar yanda ya gabata a cikin dalilan wannan babi da abin da ke gabanin shi faman sarrafa min zalika shay'an li ghairi Allah to duk wanda ya karkata akalan wani abu daga cikin wannan komin kankanan shi ga wani Allah ba Allah ba faqad ja'alahu niddan lillah to ya sanya wa wannan abin da ya karkatar da akalan wannan ya sanya shi kishiya ga Allah madaukaki yanzu misali a ce zuciyarka ta dan faru da wani yadda san Allah madaukaki kayan fifita wani ga san Allah wannan ka sa Allah maɗaukaki kishiya kana tsoron wani hiye da Allah kana ƙasƙantar da kai hiye da ga wani ga hiye da Allah kana kwadayin wani ya baka lada ko kuma kai kana tsoron azaba shi hiye da azaba Allah to ka sanyawa Allah maɗaukaki kishiya a cikin wannan ayyuka na fala yanfa'u ma'a zalika qawlun wala amal to idan mutun ya kai wannan mataki babu wani aiki da zai amfane shi ko wata magana babu wata magana da za ta amfane shi ko wani aiki ko ya ce la ilaha illallah la ilaha illallah ba ta mai amfani saboda ya warware ta ko ya yi sallah ko ya yi azumi aikin shi na sallah da azumi ba sa mai amfani domin ya warware ma'anar la ilaha illallah zikiru kalamul ulama fi ma'ana al-ilah malaci za mu ambaci maganganun malamai game da ma'ana al'ilahu abin bauta ƙarta ƙaddama kalamu ibn abbas magana abdullahi ɗan abbas ta daga ta gabata radiyallahu anhu wa ƙalar wazir abu musfir fil isfahi alwazir abu musfir a cikin isfahi ke cewa ƙala shahadatu allah ilaha illallah يقتضي أن يكون الشاهد عالما بأن, بأن لا إله إلا الله كما قال تعالى فألم أنه لا إله إلا الله yake cewa wanda kalma ta shahadatu Allah ilaha illallah ta bibi ya kasance a shahidu wanda zai shaida ya faɗi wannan kalma aliman ya san cewa bi an la ilaha illallah cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kenan dole mene babi na sani ya zo idan ka ce la ilaha illallah dole ne ka san ma'anarta sai dai kuma abin takaici za ka tara mutum dubu musulmi ko don lokaci iya la ilaha illallah amma idan ka tambayi ma'anarta ba zai iya gama ba ka tambaye shi ma'anarta mai ta kumsa ba zai iya gama ba ba zai iya warware ma ba domin Allah madaukaki na cewa fa'alam ka sani annahu la ilaha illallah cewa babu abiyuwa bauta da gaskiya sai Allah qala wasmu ilah suna na Allah Allahu kinna murtafi'un ba'da illa an rafa'ance shi ne bayan illa an mai rufa'a la ilaha illallah illa bayan illa kuma wannan harfi ne na istisna harfi ne na togewa kamar ka kore wani abu sai ka toge ka hudda wani abu ɗaya daga cikin abin da ka kore min haisa innahu alwajibu lahu alilahiyya ta bangaren cewa allantaka ga Allah madaukaki wajibi ce fala yastahiquha ghayruhu subhana ba wanda yake cancanta ta kuma bayan Allah wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya wa qala wa jumlatu jumla wannan alfa'idatu fi dhalika أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله yace a dunkule dai fa'idar da za mu samu a nan shine kai bawa musulmi ka sani cewa wannan kalma ta la ilaha illallah ta kumshi yin watsi da dukkan abin da ya zamanto kafirci ne dagutu kafircewa dagutu shi kuma dagutu dukkan wanda aka bautawa kuma bayan Allah to wannan dagutu manzo ne ko annabi ne mala'ika ne ko wani shehu ne in dai an bauta mashi an ba shi haƙƙi na Allah to wannan ya zama ɗagutu to wannan kalma ta la'ilaha illallah ta ƙumshi yin watsi da dukkan wani abin da za a bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki kuma mutum ya yi imani da Allah tsantsa fa innaka lamma na faital ilahiyata wa asbattal ijab lillahi تعالى كنت ممن كفر بالطاغوت وآمن بالله domin kai idan ka kore dukkan allantaka ga wani ka tabbatar da ka tilastar da ita ga Allah maɗaukaki ka wajabtar da ita ga Allah maɗaukaki to ka kasance wanda ya kafircewa ɗagutu kuma ya yi imani da Allah wa qala fil bada'i raddan li qawli man qala haka ya fadi a cikin al-bada'i bada'il fawaid na al-allama ibn al-qayyim rahimahullah na mai da martani ga wanda yace innal mustathna mukhrijun min al-manfi yake cewa wani yake cewa ai abinda aka toge aka hudda an fitar da shi daga abinda aka kore qala bal huwa mukhrijun al-manfi wa hukmihi a banda wannan ma an fitar da shi daga abin da aka kore kuma da hukuncin shi fala yakunu dakhilan fil manfi to bayan da za a iya kasance daga cikin abin da aka kore id law kana kadhalika domin da al'amarin ya kasance haka nan lam yadkhulu ar-rajulu fil islam to da mutum bai shiga ba cikin musulunci bi kaulihi la ilaha illallah da faɗa shi da yace la ilaha illallah li'annahu lam yuthbit ilahiyya lillahi ta'ala domin bai tabbata suwa ba allantaka ga Allah madaukake shi kare wa hadhihi a'zamu kalima tadammanat nafiy ilahiyya amma siwa Allah bale ce wannan ita ce mafi girman kalma wadda ta kumshi kore allantaka ga kuma bayan Allah madaukake wa ithbatuhu la wa ithbatuha lahu kuma da tabbatar mishi wannan allantaka biwasfin ikhtisas ta ɓangaren keɓanta cewa kawai Allah ya keɓanta ya keɓanta da wannan allantaka fadalalatu ha ala isbatil ilahiyyati dalilinta ko abinda take nuni a bisa tabbatar da allantakar shi Allah a azamu min dalalatiha dalalati qaulina ita ce mafi girma da munuwa ko abinda faɗanmu take faɗi Allahu ila ta ce ai Allah shi ne Ubangiji mun gane ko domin nan labari ne ka bada baka kore ba in ka ce Allah ubangiji ne tana yi wa wani ma ka ce shi ba wani ce wani ai ma ubangiji ne ko to amma ka ce la ilaha illallah to ta kare ta kore dukkan wata allantaka ga wani Allah kuma bayan Allah ka tabbatar da ita ga Allah madaukaki wala yastarib ahadun fi hadha albatta malai yace ba wanda zai yi kokonto kwata kwata a wannan a wannan ma'ana intaha bi ma'ana magana malam ta kare da ma'anarsa qultu Abdurrahman bin Hassan yake cewa rahimahullah wala raiba annahu lam yadkhul fil fil manfi aslan yake cewa babu kokonto babu shakuciya bai shiga daga cikin abin da aka kore ba kwata kwata tun asali li annal murada min hadhihi al kalima domin manuha da wannan kalma إفراده تعالى بالإلهية في القلب الموحد كدتر دا الله مدوككي دا ألنتكا أتكن زوجي واندي كدتر شنم توحيدي وقوله وعمل هكنا أتكن فتنش دا أيكيش كما دلت عليه الآيات المحكمات كما يند آيوي حكم تتو واندا حكم سنانا سكينوني كما أخبر عن دعوة الرسل كما أخبر عن دعوة rusuli kamar yadda Allah madaukaki ya ba da labari game da kiran da manzannin shi suke wa mabiyansu an ibudullah ma lakum min ilahin ghayr kowana manzo da annabi idan ya tashi kiran mutanen shi ta yake musu an ibudullah ku bautawa Allah madaukaki malakum ba ku da wani min ilahin ghayru wani Allah kuma bayan Allah madaukaki fanafau ilahiyata amma siwa Allah sai suka kore allantaka ga wanda ba Allah ba ta'ala madaukaki wa asbatuha lillahi wahda kuma sai suka tabbatar suwa Allah madaukaki wannan allantaka shi kadai wa innahu ta'ala huwa almuttasifu bi tafarrudihi bil ilahiyya domin Allah madaukaki shine wanda ya kamantu da kadaitaka shi da allantaka azalan tun fil azal wa abadan kuma har abada babu wani lokaci wanda za ka samu a cikin sararin lokuta wanda za ka ce Allah bai kasance ba abin bauta shi kadai babu shi kama kala ta'ala kama yadda Allah maɗaukaki ke cewa zalika wannan bi annallaha huwal haq cewa Allah maɗaukaki shine gaskiya wa annama yad'una min dunihi wal batil kuma abinda suke roƙo ko suke bautawa kuma bayan Allah maɗaukaki shine karya وأخبر تعالى عن المشركين أنهم قالوا كما الله مدوككي بعد لاباري game da mushrikai suka ce ajitana lin'bud Allah wahda sai yanzu ka zo mana ne kawai sam dan mu bautawa Allah shi kadai ina sun san mene sun san mun wannan kalma aradu an yudkhiluhu fi jumlat alihatahum fil ibada sai suka so su shigar da Allah a cikin allolinsu jumla allolinsu a cikin ibada su sun yarda su bautawa Allah amma ba shi kadai ba su gama dai da wasu alloli su bauta mishi to kuma wannan shine shirka ita ce ma'anar shirka wa ankaru an takuna al-ibadatu lahu wahda suka yi musun cewa wannan bauta kar ta kasance ga Allah shi kadai ma'a ma'rifatihim anna la ilaha illallah tabtulu zalik domin da sanin su cewa fa wannan kalma ta la ilaha illallah tana lalata waccan magana ta su da cewa su bautawa Allah da wannan Allah idan ba za su yarda ba wa taswiyatu alihatihim billahi fil ibada da daidaitar da allolinsu da Allah madaukaki a cikin bauta huwa shirkul akbar wannan ita ce shirka mai girma alladhi yujib dukul finnar wanda take wajabtar da shiga cikin wuta da dawama a cikinta wal muwahhidu shi kuma mai kadaitar da Allah madaukaki mukhalifun lil mushrik mai sabanin mushriki mai sabawa ne mushriki fi qawlihi wa fi'lihi a cikin fadar shi da aikin shi wa niyyatihi da niyyar shi wa hada zahirun la khifa bihi bi muhammad bi hamdillah malai ce wannan kuma abu ne bayyananne karara bai ya ɓoyuwa ba abu bane ba wanda zai ɓoyu kuma godiya ta tabbata ga Allah madaukaki wa qala abu abdullah al-qurtubi fi tafsir imam qurtubi a cikin tafsirin shi yake cewa la ilaha illa huwa babu abin yiwa bauta da gaskiya sai shi Allah ai la ma'budu illa huwa babu abin bauta da gaskiya sai shi wa qala zamakhshari imam zamakhshari shi ma a cikin litai a cikin tafsirin shi yake cewa al ilahu abinda ake cewa ilah min asma'il ajnas na daga cikin sunaye na jinsi dangogi kan rajul wal faras kamar ka ce mutum ko doki in ka ce mutum da baki da hori ya shiga ko balarabe da bahaushe da wane ne da wane duk sun shiga jinsi ne in ka ce haka doki kowace irin dawaki sun shiga ya kawo ala kulli ma'budin bi haqqin aw bi batil na abkowa akan dukkan abun bauta da gaskiya ko da banna thumma ghalaba ala al ma'bud bi haqq sannan kuma wannan suna ya yi rinjaye a kan abin bauta da gaskiya shi ne Allah nam ƙala shekul islam shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake cewa al'ila ilah kinan huwal ma'budu musa shi ne abin bauta wanda ake mai biyayya fa innal ilaha huwal ma'lubu domin ilaha kinan shi ne abin bauta wanda ake ɗanfara zuciya take ɗanfara da shi wal ma'lubu shi kuma abin bautan nan huwa alladhi yastahiqqu an yu'bada shine wanda ya cancanci a bauta mishi wa kaunuhu yastahiqqu an yu'bad huwa bima bima tasafa bihi min as-sifat kuma kasancewar shi shi ya cancanci a bautawa dalila abin da ya kaman tu da shi na sifofi allati tastalzimu wadda ta tilastat an yakuna huwa al-mahbub wanda ya zamanto ta tilastat ya kasance wannan shine abin so ghayatul hubb wannan suna mutuka al-mahdurula wanda ake kaskantar da kai gare shi ghayatul khudu kai mutuka zuwa kaskantarsuwa qala rahman ta'ala rahimahullahu ta'ala yake cewa fa innal ilaha huwal mahbub al-ma'bud alladhi ta'luhu al-qulub bi hubbiha domin abun bautan nan shine mahbub abun su al-ma'bud abun bauta alladhi wanda ta aluhul qulub zukata suke bauta musu take danfara da shi bi hubbiha da santa wa takhda'u lahu take kaskantar mishi kai wa tadhullu la hallau dai take kaskantar da kanta zuwa gare shi wato khalifuhu takhafuhu tana jin tsoron shi wa tarjuhu kuma tana kwadayin rahmar shi wa tunibu ilaihi take komawa zuwa gare shi fi shada'idiha a cikin tsananinta kwanan nan muna cikin damuwa ta rashin ruwa ko wa muke roƙo Allah duk lokacin da bawa nagari na kware ya tsaye tsananta ya zuwa ga Allah ne yake komawa shine tanubu ilai tana komawa ya zuwa gare ta ilaihi ya zuwa ga Allah fi shada'idiha a cikin tsananin da ta shiga wa tad'uhu fi muhimmatiha kuma tana roƙon shi a cikin abin da ya zamanto muhimmi ne nata wata tawakkalu alaihi tana dogaro a kan shi fi masalihiha a cikin biyan bukatunta wa talja'u ilaihi tana karkata ya zuwa ga Allah wa tatma'innu bi zikrihi tana nutsuwa da ambatan shi wa taskunu ila hubbihi kuma tana samun sukuni ya zuwa san shi wa laysa zalika illa lillahi wahda kuma dukkan wannan bayya kasancewa sai ga Allah madaukaki shi kadai walihaza kanat dalilan haka sai wannan kalma ta kasance la ilaha illallah afdaqal kalam ita ce mafi zancen gaskiyar zance babu zancen da yi gaskiya kamar kace la ilaha illallah wa kana ahluha ahlullah wa hizbihi ma'abutan wannan kalma ta la ilaha illallah to ƴan bangaren Allah ne ƴan fartan Allah ne wal munkiruna laha a'da'a a'da'u wanda suka yi inkarinta suka yi musun wannan kalma ta la ilaha illallah to mukiyan shi ne wa ahlu ghadabihi wa niqmatihi ma'abutan fushi ne na Allah akan su kuma da azaba shi akan su fa idza sahhat sahha biha kullu mas'alatin kullu mas'alatin wa halin wa zawqin idan wannan kalma ta inganta ta kyautatu to dukkan wani hukunci ya kyautatu dukkan wani hali ya daɗaɗa dukkan wani jin daɗi ɗanɗano hallo ya kyautu wai za lam yusahihu hal abdu fal fasadu lazimu idan kuma bawa bai nagartar da wannan kalma ba ta la ilaha illallah to fal fasadu lazim to ɓanna fa tabbatatta ce fi ulumihi wa amalihi a cikin ilimin shi da ayyukan shi ina ga lokaci ya ja ina yi tsayawa akan wannan fadata ibn al-qayyim rahimahullah abinda muka wadi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wannan magana ta ƙarshe magana malam shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah na'am takwas sauran minti shida sauran minti ɗaya ma Mm. Gracias.